أيام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر ينقدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر الباب الثاني باب نبي في تكميل الله تعالى له المحاسن cikin cikawar Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kyawawan abubuwa halkan wajen halitta Allah ya cika wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama halitta wa kulqa da wajen ɗabi'a Allah ya cika wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyawawan ɗabi'a wa qiranihi da gwama gwama masa hada masa jami'al fada'ili dukkanin fifi fifiko dukkanin fifice fifice hmm? jami'a alfaza'ili dukkanin nan na falala fifiko addiniyati na addini wa dunawiyati da na duniya fihi a cikinsa fifikon duniya da fifikon lahira Allah di ya haɗa su fihi a cikinsa na saka a jere muƙaddamar babu sani ilam kai sani ayyuhal muhibbu ya kai wannan masoyi li hazan nabiyal karim ga wannan annabi mai girma albahis mai bincike an tafsili ga rarrabe jumali jumlar ƙadirhil azimi wato gwargwadon nan nasa mai girma girman nan nasa mai girma anna kisalal jamali cewa ɗabi'un kyau wal kamali da na cika filbashar a cikin ɗan adam nau'ani guda biyu ne abin da za a ce ɗabi'u na kyau da na cika a cikin ɗan adam sun kasu biyu daruriyun akwai na larura ɗan adam a dunawi na duniya akwai abin da Allah ya sa wa ɗan adam wannan lalarurar duniyansa ne yake tabarhu aljibillatu wa daruratul hayatid duniya aljibillatu halitta da larurar alhayatid duniya rayuwar duniya yake tabarhu ita ta hukunta wannan abu kamar yanzu a ce cin abinci yin bayan gida abin da za ka noma abin da za ka ci ko nema ai wannan larurar rayuwar duniya ce ta wajen kama wannan ko da halitta kama to wannan na larura ne haka aka yi halicci dan adam dole sai da wannan wa mukta sabu da kuma ɗabi'un da wannan tsururar tsururinsa ake kai za ka nemo su diniyun na wajen addini wa huwa ma yuhmadu shine duk abin da ake gode wa fa'iluhu mai aikata shi kyawawan ɗabi'un da ake gode wa mai aikata shi fa'iluhu wa yuqarribu ila Allah ta'ala zulfa ya kusanta kuma da aikata shi zuwa ga Ubangiji kusanta. Sun mahiya alafan nai, sannan shi ma wannan ɗin da ake wancan ba aikata shi ake ba, haka Allah ya halicci ɗan adam da shi, kamar numfashi. Ba wanda zai ce shi ya wahala ya samu numfashi. Amma wa'annan a ce ko haƙuri ko abu, to wannan ko mutum zai iya neman wa kansa. Wai ƙarfi ilallahi zulfa. sun mahiya sannan shi ma wannan wanda ake nemowa din ake tsururinsa shi ma alafan ne ya kasu biyu aida min ha yana daga cikinta ma ya takallasu li ahadil wasfaini abin da ba ya kubuta daga wancan na larura din da wannan na nemowa din duk ya kubuta daga wayannan waminha yana daga cikinsa cikinsu ma ya tamazaju abin da ya cuɗanya wa ya tadakalu ya shiga cikin wayannan duk gaba ɗaya to yanzu zai yi mana maganar na larura din da ya faɗa hmm? halin wanda ah, na larura ne haka Allah ya halicci dan adam da shi fa amma daruriyu amma abu na larura almahadu tsantsa fa ma laysa lil mar'i fihi ikhtiyaru dan adam ba shi da zabi a cikin wannan shi ma haka Allah ya halicce shi ya gani ba shi da zabi a ciki walaktisabu ba shi da aiki yace sai da ne aiki na samu mislu ma kana fi jibillati irin abin da yake cikin halittansa min kamali kilqati na daga cikar halittansa ya tashi ya tashi ya ganshi dogo shi ya je nemo ya zama dogo haka Allah ya ga dama ya halicce shi wannan ba ba aikinsa a ciki hmm? min kamali kilqati ko ya tashi ya ganshi kyakkyawa haka Allah ya halicce shi bayan da zai yi ko ya tashi ya ganshi mummuna haka Allah ya halicce shi ko siriri ko abu hmm? min kamali kilqati na daga cika halitta wannan haka Allah ya ga dama ya halicce shi da shi wa jamali suratihi da kyan jikin dan adam hmm? wa quwwati aqlihi da karfin hankalinsa wani mutum ne mai hankali wani kuma sai ya ganshi dolo ne a ce haka Allah ya halicce shi dolo hmm? a ce amma wane in kana neman wayo mai wayo haka kuma ya ga wata dabba tana da wayo ai ba nemo wa ba ita ma haka Allah halicce ta wa sihhati fahamihi da ingancin fahimtarsa wani mutumin mai fahimta ne kwarai da gaske wani kuwa sai an sha wuya wa fasahati lisanihi da fasahar harshensa wani mai fasaha ne wa quwwati hawasihi da ƙarfin masu riskansa ƙarfin ganinsa ƙarfin jinsa ƙarfin shafawarsa ƙarfin ɗanɗanansa ƙarfin abu wa a'za'ihi da gabansa wa atidali harakatihi da daidaiton harkansa nutsatse ne harkokinsa a daidaice yake bai sanyi can ba ba kuma ba zo ba zo can ba yawwa wa sharafi nasabihi da ɗaukakan wato danganansa shi ɗan gidan mutane manya ne to wannan haka aka haife shi ya gani kawai wa izzati qaumihi da buwayan mutanensa kabilansa ce kabilansu mabuwaya ne manya ne wa karami arzihi da girman ƙasarsa a ce ƙasar da aka halice shi a ciki ƙasa ce mai arziki wancan ƙasar kuwa da aka haifi wanta a ciki ƙasa ce matalauciya sai yanzu sai ga wani yana wani can ƙauyen ba ciyawa ba kai in an baka kuɗi za ka iya zama a wannan wajen ba ma amma shi kuma nan Allah ya yi shi kuma haka yake jin daɗin kayansa to wani kuma ƙasarsa yanzu mu gani muke mutumin da aka ce an haifa a Amerika ɗan Amerika ai jin daɗi yake an mu kuma nan muna Afirka cikin abu to kaga wanda aka haifa a can ba shi ya zaɓa a kansa wannan ƙasa ba haka Allah ya yi ɗan wannan ƙasar ne wa karami da girman arziki ƙasarsa in kuma na matsayi ne wajen Allah kamar a ce ɗan maka wanda aka haifa a maka to wayal haqu bihi to haka yanzu wa'annan abubuwa da muka karanto ai ba ba hannun dan adam a ciki haka wannan na larurar haka aka halice shi da shi to wayal haqu bihi ana riskarwa da wa'annan abu da muka faɗa mata du'uhu daruratu hayati abinda larurar rayuwarsa take sawa sai an yi wannan take kira zuwa gare shi min giza'ihi abincinka dole ne ka ci abinci wa naumihi da baccinka wa malbasihi da tufafin sawanka wa maskanihi da ɗakin kwanciya zama wa mankahihi da ma'auratanka dole sai kayan aure wa'annan duk haka rayuwar ka ta hukunta ba wanda zai ce ya kubuta daga wa'annan wa malihi da dukiyanka wa jayihi da alfarmansa to wa'annan kenan wa qattal haqu hadhihi alkisalu wa'annan dabi'u al'akiratu na ƙarshen nan da muka faɗa abincinsa baccinsa tufafinsa mazauninsa wajen aurensa dukiyansa matsayinsa to wa'annan tana iya ruska, ruska ta bil'ukurawiyyati ta zama ta lahira ai wa'annan duk na rayuwarka ne ko kamar duk na duniya ne amma suna iya zama na lahira iza ƙasada bi har ta ƙauwi idan ɗan adam ya nufi da ita don ya ƙarfafu ne cikin ibadan Allah Hmm? yana so ba giza'i ba abincinsa yana so ya ci abinci mai kyau don ya samu ƙarfi na yin sallah da na'am kar ya je bai ci abinci ba ya tashi sallah ma ya yi hajijiya ya haɗi har yanzu daɗi ya ci ko amma wannan niyyar ta jawo masa ya zama alheri Hmm? bare kuma ya yi niyyar cewa ko bai ya ƙara niyyar cewa don Allah ya ce ya ci Allah ya ce kulu to yana ci ne imtisala to nan sai ya zama na lahira hmm? sai ya zama na lahira haka wajen baccinsa yana barin dan huta in bacci dan in ji karfin tashi da rana in je in nemo halal ko da in ji karfin tashi can cikin dare na yi sallah ka in je ban kwanta yanzu ba kuma na kasa tashin asuba yanzu in ban kwanta da wurin nan ba to ba zan iya tashi da asuba ba to kaga yanzu wannan kwanciya da wurin sai kaga dai jin daɗi ne yanzu kuma ya zama ibada saboda yayi ne dan ya tashi yayi sallah asuba ko ko dan ya tashi da rana ya je ya nemo abin da zai homal basi bari in sa tufafi da in rufe tsiraici na dan kuma in nuna falalar da Allah ya yi wa maskani haka wajen zamansa bari in yi ɗaki mai kyau yadda iska ba ta dame ni ba ruwa ba zai taba ni ba kaza kaza hmm? yanzu zan gode wa Allah waman kai haka aurensa bari in yi aure dan na wato Allah ya kiyaye ni daga zina da kaza wannan wajen aurensa kenan wa malihi bari in nemi dukiya yadda ba zan yi sha'awar ɗaukan ta wani ba da kaza kaga yanzu duk wannan ya zama man na lahira wa jahihi bari in yi abin da zan nemi girma a kaina da daraja a kaina don ya zamanto wani ma bai wulakanta ni ba ko ya je ya dawo alhaki ko kaza yanzu wannan yana zama iza kasa da bihar ta ƙauye idan ya nufi ƙarfafuwa ta ƙauye ya samu kuna ikon Allah nan ka yadda a'a ba tsoron Allah ta ƙauye ƙarfafuwa wa ma'unatul badani da taimakon jikinsa za ku gyara da taimakon jikinsa ala suluki dariqiha a bisa bin hanyar lahira to duk abin waɗannan din nan in ka yi su a bisa kana so ka taimaki jikinka ne don ya bi hanyar lahira shikenan sun zama na lahira dama shau ya ce da yawa aikin duniya ya kan zama na lahira wa kanat ala hududiz darurati idan kuma kai waɗannan din a bisa ka'idan nan ta larura baka yi kuma shiga gona da iri kaya almubazzaranci ba kowanne an san ka'idar larura wanda zai ko wa qawaid shari'ati a bisa shika-shikan shari'a yanda ta sama yanda shari'a ta shirya ma to wa'annan da muka faɗa din nan kaga ba hannun dan adam a ciki bare na can bayan wa ammal muktasabatu amma ɗabi'un da ake tsururin su ake neman su al'ukurawiyatu na lahira fasa'irul akhlaqi to shauran kuma ɗabi'u al'aliyatu maɗaukaka wa adabi shar'iyyat da ladabai na shari'a min addini na ka zama mai addini wannan kai za ka nemo wa kanka ka zama mai addini ko wal ilimi da ilimi kai za ka je makaranta don ka zama mai ilimi ko wal hilmi da haƙuri kai za ka tura kanka dole ka haƙura akan wannan abu wa sabari da juriya wa shukuri da godiyan Allah wal adali da adalci wal adali da adalci wa zuhudi da gudun duniya wa tawazu da kankan da kai wal afwi da rangwame wal ifati da kamewa wal judi da kyauta washaja'at da sadaukantaka wal haya'i da kunya wal muru'ati da mutunci wasamti da kamewa wattu udad da yi sannu sannu ka dinga abu sannu sannu hmm? wal waqari da nutsuwa wal rahamati da jin kai wa husnul adabi da kyakkyawan ladabi wa mu'a- wal mu'asharati da zama mai kyau da mutane hmm? kai zaman lafiya da mutane zama mai kyau wa akawatiha da ƴan uwan ɗabi'u wa'annan ƴan uwa akwai abubuwa duk masu kyau irin wannan wahiyar lati jama'uha wa'annan ɗabi'u ga baki ɗaya ita ce wanda in an tattara ta ake ce mata husnul khuluqi kyakkyawan ɗabi'u kyakkyawar ɗabi'a ita wani yana da kyakkyawar ɗabi'a to wai yana da wani abu daga cikin wa'annan wa'annan su ake cewa kyakkyawan ɗabi'a wa qad yakunu zai iya zama min hazil akhlaqi daga cikin wa'annan ɗabi'un da aka faɗa wannan na la- na lahira din ma huwa fil garizati abin da yake cikin ɗabi'a ɗan adam haka aka halicce shi da ita wani za ka ga an halicce shi da haƙuri Hmm? a ce ai wane shaƙa da abin da kai ma ba haka dama tun da ya taso haka yake to kaga wani ana halittarsa da wani abu daga cikin wa'annan wa aslil jibillati asalin halittansa li ba'dhin nas ga ba'd mutane zaka ga wa'ansu abu daga cikin wa'annan haka halittar wa'ansu ta taso da su wa'ansu dama kowa da su yake tashi hmm? amma wa'annan ne mutum yake nema amma kuma zaka ga wa'annan din ma Allah yakan yi wa'ansu ya halicce su da wani abu daga cikin wannan wa ba'dhu ba'dun mutane kuma la takunu fihi ɗaya daga cikin wa'annan ɗabi'u ba za su zama a cikinsa ba haka aka halice shi ba shi da wannan fa yaktasibu hashi da kansa tunda ya ji an ce ɗabi'u ne masu kyau to shi ko yana so a yabe shi da to shi zai nema wa kansa hmm? walakinnahu sai dai shi din ma la budda an yakuna fihi min usuliha ba makawa ya zamanto yana da wani yanki daga cikin asalanta fi asalin jibillata a cikin asalin halitta dinnan shu'ubatu wani yanki labudda ya kuna fihi shu'ubatun wani yanki min usuliha fi asalin jibal na daga asalan wa'annan cikin asalin halittansa hmm? ya zama yana da Allah ya shirya shi dama don wannan ko ko dama ta akwai alama a wurin a gare shi ko kuma zuwa azi ya ji tsalalan kuma ya tilasta wa kansa shi hmm? kama sunu kama sanuna sanubayyinuhu kamar yadda za mu bayyana shi insha Allah ta'ala in Allah ya so wata kunu hadhihi al-akhlaqi wata kunu hadhihi al-akhlaq wa'annan dabi'u da muka faɗa na lahira din nan takan iya zama hmm? dunawiyatan ta duniya idza lam yurad biha wajhullah idan ba a nufi zatin Allah da ita ba hmm? wadaru lakiratu da gidan la- lahira walakin na sai dai ita kullaha mahasinu ko dai mutum bai nemi lahiran da ita ba amma dai abu ne mai kyau zai za a yabe shi da ita hmm? to kuma bayan da za a aikace bai nemi lahira da ita ba saboda ba za ka iya ganewa ba wannan tsakaninsa ne da Allah kamar yanzu idan ka ga mutum mai addini ne hmm? to zai iya ba za a gane zai iya ba za a ce ba lahira yake nema da ita ba hmm? sai dai kuma aikinsa ya nuna amma kuma dai dole za a yabe shi da ita dole a ce wane mai addini kaga kuma abu ne mai kyau hmm? ko mai ilimi ko mai mai haƙuri ko mai wa'annan abubuwa da aka faɗa hmm? hmm? walakin na sai dai ita wa'annan ɗabi'u kullaha dukkanta mahasin kyawawa ne wa fada'ilun fi- fifice fifice ne bittifaqi ashabil uquli haka masu hankali suka haɗu akai asalimatu ne kyau a ce kana da su ya fi a ce mutum ba shi da su hmm? wa inistalafu ko da su masu hankalin sun saba fi mujibi husna wa me ya jawo ta zama mai kyau ne wa tafdiliha da kuma wato fifikonta to alfasal al-awwal to yanzu mun ji wannan shimfiɗa da yi. yanzu zai yanzu ne zamu gane me yake nufi da wa'annan shimfiɗa da yi. alfasal al-awwal fasali na farko kisalul kamali ɗabi'un cika wal jalali da girma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm? wal jamali kenan yan nasu da sa eh da kyau hmm? yawa dabi'un cika wal jamali da kyau ai ya fi ma dan haka ya faɗa a can wajen hmm? قال القاضي القاضي iyar yace idza kanar kisalul kamali idan ɗabi'un cika wal jalali wal jamali ko to duk za mu- da da kyau hmm? suka zamanto ma zakarnahu abin nan da muka faɗe shi ne wara aina wahidan minna muka ga mutum ɗaya daga cikinmu ya tasharrafu yana ɗaukaka bi wahidati minna in Allah ya bashi guda ɗaya wa'annan ɗabi'u da muka faɗa ɗin nan addini ilimi haƙuri eh, wato juriya go- godiya adalci zuhudu ƙanƙan da kai afuwa kamewa har zuwa ƙarshen su mun ga mutum yana ɗaukaka in Allah ya ba shi guda ɗaya matar a cewa ne yana da haƙuri za ga ana girmama shi kowa ne yana da kyauta za ga ana girmama shi hmm? biwahidatin da guda ɗaya min ha daga cikinta a wisnataini ko ku a ce mutum ya samu guda biyu to za ka ga ya fifita ilitta faƙallahu in ma guda biyun ta iya samuwa gare shi Hmm? ya aka ƙarke da ɗayan ma Hmm? fi kulli asarin a kowane zamani imma min nasabin in imma ya zama dan babban gida za a ga ya ɗaukaka saboda wannan a ce ai dan gidan wani ne hmm? ai dan gidan dan tata ne ko dan gidan wani ne za a ga ya ɗaukaka saboda wannan au jamalin ko ko saboda kyansa za a ga yana takama yana kwalisa saboda shi da kansa ya san mai kyau ne hmm? kuma ana girmama shi saboda wannan au kuwatin ko saboda ƙarfinsa au ilmin ko saboda iliminsa, au hilmin ko don haƙurinsa, au shaja'atin ko sadaukantakarsa, au samahatin ko baiwarsa, kyautarsa, hmm? hatta ya azuma ƙaduru har girmansa ya ɗaukaka, wa yudraba bismihil amsalu a dinga buga misali da sunansa, a ce ai abu kaza sai wani, hmm? yanzu akwai mutanen da zamanin jahiliya ma aka yi su. sun mutu matini amma saboda ɗabi'a daga cikin wannan ɗabi'u har yau ana faɗan su idan kyauta ne ana faɗa hatimin ɗa'i gashi na ana faɗa hatimin ɗa'i idan sadaukantaka ne ana faɗa an taru an taru ibn shaddadu ko duk in za a yi magana ƙarfi shi ake faɗa haka in kyauta ne haka in menene duk za ka ga dai akwai mutanen da ake tafa ko turawan ma ko na- ko wa'annan mutane za ka ga suna da akwai wanda ma ba musulmin bane ba ma amma dai ana ta maganganun su hmm? A- ana ta haka in kyan ne za ka ga wa'anda ake yanzu eh, dan ma wannan annabi ne ji annabi Yusuf gashi na ana ta labarin kyansa da komai da biyan da aka yi to za ka ga ana ta buga misali da sunan da sunansu hmm? wa ya taqarrara lahu bil wasfi bizalika wannan yana tabba yana tabbatuwa hmm? eh, da sufanta shi da wannan fi qulubi a cikin zukata asaratun sai kaga ya fifita wa azamatin ya daukaka hmm? saboda wannan abu da zukata suka rike na sufanta shi da wannan hmm? wa huwa munzu usuri shi kuwa gashi ya riga ya mutu ko ya shige tun wa'ansu zamanai kawalin wa'anda suka shige rimamu ya zama diddigaggen kashi ma ya diddige ma a cikin ƙasa hmm? bawalin ya tsufa ma amma kuma kullum zaka ji ana zancen sa kamar sabo saboda wai yana da guda ɗaya daga cikin wa'annan abubuwa kal ko ko biyu ma hmm? fa ma zannuka to in dai wa'annan abubuwa da muka faɗo haka ne to me ya zatanka bi azimi qadar da girman darajar manijtama alfihi wa'anda wa'annan abubuwa duk ta tare a cikin sa na halitta da na ɗabi'u da wanda ake nema da duk ta tare a cikin sa kullu hazil kitali duk wa'annan ɗabi'u ila ma la ya'kuzuhu addu kai abu ya tabbata a cikin sa ma ba wanda ya isa ma iya kididdige su Hmm? wala yu'abbiru anhu maqalun ba a isa ma a faɗe shi da ma- da da- a iya fassara shi da waɗansu maganganu ba hmm? wala yanalu bi kasabi ba a isa ma a ce za a yi tsururin abin da yake da shi ba wala hilatun ko wata dabara a ce bari in yi dabara ni ma in samu irin wannan abu illa bi takasisi sai da ke ɓantar alkabiri babba almuta'ali maɗaukaki shine ubangiji shi ko ya riga ya bashi Hmm? Allah ne mai ba shi ko ya riga ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina girman darajar manzo Allah da wa'annan duk tare a cikin sa min fadilatin na daga fifikon nubuwa Allah ya bashi annabta wa ya isa ko da ita annabta dama ba a neman ta da aiki ba abu ne da zaka ce bari in shiga halwa ko in shiga wuriji ko in shiga kaza kaza dan in nemo ta annabta ba a neman ta da aiki ita baiwa ce daga Allah kawai yake bayarwa annabi ne ba a neme ta da aiki ba bare da dabara to annabi ne war risalati da aike ma'aiki ne wal kullati da badadantaka badadin Allah ne wal mahabbatu da soyayya masoyin Allah ne wasifa'in da zaɓi Allah ne ya zaɓe shi wal isra'i Allah ya yi tafiyar dare da shi wal ru'yati ya ga Allah da idansa sallallahu alaihi wasallam wal qurbi da kusanci da Allah waddunuri da kusanci da wal wahayi shi a neman wahayi waye zai ce bari ya je wani tsururi wanda za a dinga yaman wahayi wa shafa'ati da ceto an ba shi ceto wal wasilati da tsani wal fadilati da falala wal darajati rafi'ati da madaukakiyan daraja wal maqamil mahmud da maqami abun godewa ranar kiyama din nan lokacin da zai yi ceto wal buraki waye aka taba ba buraka ya dinga hawa ta zama abin hawansa shi ga wanzu Allah buraka ce abin hawansa wal mi'raji gashi an yi mi'raji da shi wal ba'asi gashi Allah ya aiko shi ilal ahmar wal aswad zuwa jaffata da baka fata ko annabawan kowa iya kabilansa ake aika shi was salati bil anbiya'i da cewa yayi limancin sallah da annabawa ya zama limamin annabawa duka was shahadati bainal anbiya'i wal umami da cewa shi zai yi shaida tsakanin annabawa da al'ummatai duka wasiyadatu walad adama shi ne shugaban ‘ya'yan an adam duk gabaki ɗaya, walwa ilhamdu da tutar godiya, wal bisharati shi ne wa mutane mai yi wa mutane bishara, wannan zarati shi ne mai yi wa mutane gargaɗi, wal makanati da daraja inda zil'arshi wajen Ubangiji mai al'arshi, wa ɗa'ati da binsa da ake yi a can halaran Allah na daga mala'iku kowa mai biyayya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam samma a can ba summa ba samma wada ta samma da da binsa da ake yi samma a can muda'in samma amini wal amanati da amanar da yake da ita wal hidayati da shari'a wa rahmatin lil alamin shi rahama ne ga halitta wa ida'ir rida shi ne aka ba wa yadda wala saufa yi ka rabbuka fatar za ba a taɓa wani irin wannan ba wasu ali da tambaya an ba shi duk abin da yake so ya tambaya wal kausara an ba shi alkausara wasu uli ba da tambaya wal kausar da alkausara wasa ma'il kauli da jin wato ana jin maganarsa duk abin da ya faɗa an ji an yi wa itimamin ni'imat da cikan ni'ima wal afwi da rangwame amma taqaddama ga abin da ya gabata da yayin ma wa ma ta akara da abin da ya jikinta da zai yi tsumma duk an yafe masa wa sharhi sadari da yalwata kirjinsa dan ya dau sirrin Allah wa wabayil isri an dauke man nauyi duk wani nauyi da yake kan shauran annabashi ba ba mu zo ba wa sharhi sadar da yalwata kirji dan ya dau sirrin Allah wa wadai isr da dauke man nauyi sauke man nauyi wa rafa'i zikiri da daukaka ambatansa wa rafa'i zikri da daukaka ambatansa wa rafa'ana laka zikira wa izzatin nasar da buwayan taimako wa nuzulus sakinati da saukan nutsuwa gare shi wata ayi da ƙarfafa shi bil mala'ikatu da mala'iku wa ita likitabi an ba shi qur'ani wal hikimatu da ilimin cikin sa ko da ma'arifa an ba shari'a da ma'arifa wa sab'il masani an ba sab'ul masani bakwai abun biyantawa wal qur'ani al azim da qur'ani mai girma wa tazkiyatul ummata an tsarkake al'ummarsa da ana ummatan wasadan ai al'umma adalai wa du'a'i da kira ila Allah zuwa ga Allah wa salatin lahi ta'ala wa mala'ikati da salatin Allah da mala'ikunsa a gare shi da muminai ma ko wal hukumi an ba shi yayi hukunci bainan na tsakanin mutane bima arahu Allah da abin da Allah ya nuna masa abin da zuciyarsa ta nuna masa yayi shuka shauran annaba sai abin da aka sauka musu din nan wa wada'il istoshi ko ko ba shaida ko kaza shi zai iya hukunci wada'il isri da ɗauke nauyi sauke nauyi wal agalali da kwance hukumi anhun daga al'ummarsa waya zawa anhum waya zawa anhum isra wala galala lati kanat alaihi wal qasam bi ismihi da arantse da sunansa ubangiji guda ya rantse da sunansa wa ijabati da'awati da amsa addu'ansa wata kalimul jamadati da yin magana da sandararrun abubuwa ya magana da dutse ya magana da bishiya ya magana da ice ya sandararrun abubuwa wal ujmi da dabbobi zi a ga magana wa ihya ilmauta da raya matattu wa isma'i summu da ya ji yadda kurma ko mutum kurma ne amma in yi wa'azi sai ya ji abin da ya ce wa nab'il ma'i da bubbugar ruwa min bayin asabi tsakanin yatsunsa wa taksirul qalil dan abu mai yawa yanzu ya zama mai dan abu kadan yanzu ya zama mai yawa wan shiqaqil qamar da tsaga wata wa raddi shamsi da dawo da rana wa qalbil ayani da juya ainin abu gashi abin nan an san asalin sa ta mace karfe ne har san cikin sa karfe ne amma yanzu yanzu a juya shi ya zama wani abin daban mai sauƙi ne wajen annabi sallallahu alaihi wasallama da da abin da aka ji misali yanzu karfin aka mai da shi ce da a ce dama itan ne aka yi masantin karfe kaga wannan ba ba wani abu to amma wannan karfen ne ainihin abu amma an canja shi wannan sirri da taimako bin ru'ubi da tsoro duk inda zai je yanzu yanzu sai Allah ya sa tsoronsa a zuciyar mutane duk masu gudu wal ittila'i da Allah ya san kayar da shi ya nuna masa alal gaiba a bisa gaibi wa zillil gamami da inuwar girgije a gare shi wa tasbihil hasa da tasbihin tsakoyi a hannunsa wa ibra'il alami cuta mai raɗaɗi mazalla ya warkar da ita yanzu yanzu wal ismati da tsare shi da Allah ya minan nasu daga mutane wallahu ya asruka minan nasu ila ma la ya hawihim hutafilin ya zuwa abin da duk wani mai tara ba zai iya tattare shi ba wala yahidu bi ilmihi ba wanda zai iya iyakance ilimin abubuwan da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama illa ma ni sai shi Allah da ya ba manzo Allah zalika wannan wa mufaddiluhu bi wanda ya fifita shi da shi la ilaha ghairuhu ba wani ubangiji sai Allah abin bautawa ila ma a'adda lahu ka dada kuma zuwa abin da Allah ya tanada wa manzo Allah fi darul akhirati a gidan lahira min manazil karamati na daga masaukan daraja wa darajatul qudus da darajojin tsarki wa maratibis sa'adati da martabobin arziki wal husna da aljanna wa ziyadati da ƙari shine ganin Allah kuma kuma al'umma sa kenan allati taqifu duna hal uquli wanda hankali ma take tsayawa ba ta isa ta kai nan wajen ba wa yuharu duna idraki hal wahamu zato ko tunani yake dumaucewa koma bayan duk wannan abu da Allah ta baraka wata ala ya bashi Allahumma salli ala to in wannan in mutum ɗaya ya samu ɗaya ana ta kamba bashi ana ta kuri da to ina kuma wanda duk waɗannan ka taron masa sallallahu alaihi wasallam ranar rukar alhamdulillah ya Allah